idan annabi musa ya zo ya yadda santidansa mai sihiri sihiri ya ba ta mai sihiri ya ba ta sanda ya ba ta da haka Allah ya bar kawar rayuwa Allah ya kyautata mana Allah ya waye ta irin su dama mu karamarin da muke muka same irin wannan mu yi abin dariya mu yi dariya mu more an gaji ko yawwa wadannan ma mun yi more ne na ce na bada wannan ba ni abin da na sani ne kar ku ce wani babu gwani da kawo hadisi ce wancan hadisi akwai a'a ni ba ce sani na ne sai ka yi dariya to kun ji magana nan yadda soyayyar manzo Allah yake yanzu kun gani sai Ibrahim ya ce duk wanda nan duniya nan gaba tunda Allah ya fita shi zuwa lahira duk ta kadin kiyama wanda yake so ya tarce shi da soyayya manzon Allah in ya ce zan yi irin nashi to karkashinsa ya zana hannunsa ya shafi kalin wata in ya shaba ko bai kai shi da ya shiga hanyar kun ji magana ɗaya kenan in ko ba haka ba ya mai da jiya ya goyo in bai kai musu ba ya kusa an kuma wata ya tsaya tun daga farkon wata ya tsaya karshen ne ce yau shi ne farkon yau ya rana kuma duniya su yarda a ce yau aka nan zai yiwu ku ji labari yanzu a cikin namu mu da ba mu yi ba ba mu san ko kun yi akwai wanda soyayyar manzo Allah ya hana masa barci ya waye gari yana hawaye na tambaye ku da kyar za a samu ba ku ban ganin gangane ba a'a damuwa kawai mu ka gani a cikin barci har muna mun tsare muna kuka da kuma mu ne kan rasu ko ban mu ne ko wani abu ya ko ciwon kai ko wani cuta ne amma kawai san ɗan soyayya sa kana hawaye kana kuka kana kuka kana kuka har hawaye gari har gobe haka har jibi haka ina babu ko babu ko babu ko ko musan ko da na cikin ba zai samu ba wai kukan nan da yake na soyayya manzala wa manzala din na mudin ne ko wani ne na shi daban ko na mudin ne na mudin ne ya ce nan noma da ko ai mutum da wani soyayya manzala bai sa mu ba ba mu ko ka dare ɗaya ba ba a ce soyayya har yanzu da saura ba tabbatar ba mu kai ko'ina ba ko da mun yi mutuka ba mu kai ko'ina ba sauran cikin soyayya manzo Allah shi da muka tabbata gare shi wato magana da na faɗa da saboda ba abin dariya ka ji ko wurin mawuji ne ko ya yi dariya a mawuji ko haka yi wata ran muka yi kan masu da muka yi magana mu da tsohon shehu ma muka yi da wannan haihuwa haihuwa muka yi ta dariya muka yi ta dariya muka ko har da sarki muka koshi dariya wai wani sarki ne aka yi a nan barno umar sanda ko ana cewa a duniyan shehu umar sanda ko akwai shehu sanda umar kenan sai aka yi barayi guda biyu aka kama ɗaya sunansa umar ɗaya sunansa am kada kawo gaban sarki sai aka ce barawo kai sunanka wane ne yake umar a kai ba kai fata ba kuma ba ya yi fata mutumin kirki ne kai ba hamu hamun kai da kai fata wani tsoho da Allah ta mace su yana kwanci a wurin ya ce hamun kai hakuri kai ba akwai mai sunanta a jina su ba ba jina su Ahmadun da Allah da ya rente in ya je lahira sai ya sa ji aljanna in ji magana to shi ke nan soyayya din iri iri ne amma kamar da na faɗa wani samuken soyayyarsa na gari kaso masoyiyarsa kashi maki ne Allah sa Allah mana muwafaka Allah mana muwafaka ko masoyan manzan Allah ko ina suke miki makiyarsa ko ina suke kuma abin da muka kama hannunmu mu san darajarsa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah madaukakin sarki to kowa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadanka abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu bi shi ka san amin samun muhallin ka bane abinda muka yi kuskure abinda muka yi kuskure Allah ka yaje mana Allah ka mana abuwa Allah ka mana abuwa kuma kullum muna tsoro shi a fada ba faɗan abu bane yanzu fada ta cika duniya ko ya cika kawai su bi kabile ne wannan zarura ne wannan mene ne kawai fadan kawai malamai kawai ilimin kawai a kai da za a ba shi ba wani ma zai yi ya shiga yana so a ba shi wani tafi ta wani guri ya farbe yanzu an sun ba samu guri gida ma kawai an gane ko to kamar yadda duniya ta cika da wannan Allah sa albarkacin ilimin ya cika duniya gaba daya Allah sa ta ya cika albarkacin ko ina da ina jan duka musulmi gaba daya kuma in kake yin abu in baka da mai gyara bayan ka zai wuta. Ina da kuma bayan ba. Manzana ya ce wato من لم يأمن وليس منا من لم يأكل كبيرا ويرحم كبيرا yace mu ba namu bane babban da bai yi jin kai na kasa da shi ba na kasa wanda bai yi girmama na sama da shi ba ba na shi na gari bane magana ɗaya ya hana duniya gaba da in ka ce kai babba ne akwai na sama da kai in ka ce karami ne akwai na kasa da kai amma ni ya da na gane baba shi ne da bane baba ba shi ne da bane dalili a gidanka wannan kai ne baba ko duk abin da ka dama cikin gidan nan na hana maka da sha ba wani ma cikin gidan da kyan za a kama wanda zai maka gargadi amma duk gidan da ka ka iya sa musu gargadi haka ne kai malami ne almajiran da suke rinka duk ta ce musu wani karka yi kaza ka yi kaza amma a cikin su da kyau ba a samu wanda ya zo kai malam abin da aka ba daidai bane ka gyara babu shi in yi kuma ka ce ne mishi ko zai ci babu kenan ko to ku tsaya wanda akwai mai hana mishi da bane shi ko wanda ba su bai da mai zai hana mishi shi ne babban kenan ko ba da bane ba mai hana mishi ba abin da ya gama duka ta a sha ni a gani ba babba shi ne wani tun da ciki ba mai gargarin sa ko shi ma yana iya yi tsaya da iko ya hada wancan a cikin mabiyansa ba mai kare shi kenan shi ne wani fa ahin ibrahim inda ma haka za yake cewa wa ibrahim wa sassa ne wa zanna bi kulli dawa'i wa sassa ne wa sassa ha fadanta a dukkan masu marasa lafiya wanda fi kulubihim marabu ya shiga haifar kansu kawar karkashi sai na tsawakan na tsoron hanyar ibrahim yake ayin da ibrahim inda mu haka wai mu yake nunawa kai ibrahim allah da kai ka kiyaye ka nunawa dukan marasa lafiya cutan su ka nuna musu sun warke kai yo wa yake nuna maka wa yake cewa shi bai abin naka ba haka bai bayan da ibrahima in da ma haka ba saboda haka mu yake gayawa wannan kowa ya sani babba shi ba ya taka wani abin da ba mai kare shi kuma shi ba masu bane yana yin yana kawo kun gane ko ba mai hana mun saboda haka Allah mu roke ka karamin mu Allah ka masa tsuwa baka ya girmama babba wannan shi ne soyayyar manzon Allah babban mu ya ji kan na kasa da shi in ba yi haka ba soyayya bai tabbata ba saboda haka sai ya ce kun ka gaya musu manzon Allah in kun sun tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fata bi uli da in magana namu ne in kun kun kun kun kun to yabuna la fata bi uli daidai karfin musulmi a'a sai aka kawo wanda ya cika biyayya ku cika ce masu in dai in dai muna son Allah ka ce muku ku yi ya bi da kuma ba Allah sai ya so haka nan ne to alhamdulillah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah an yazi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله كثيرا دمو غوتا الله كثيرا دمو غوتا الله كثيرا دمو غوتا الله كسام الجنة الله كسام الجنة الله كسام الجنة wai hadisi ya karwaito duk wanda ya ce Allah ka kira ta ni wuta ko ku sai wuta ya ce Allah ka kira da shi wuta duk wanda ya ce Allah ka sa ni aljanna ko ku aljanna sai ka ce Allah Allah ka sa ka cikin aljanna Allah ko muna so ka sa mu aljanna aljanna tana kira mu shiga amma ta yi hakuri dan mu boye ko shekara biyu uku haka nan ba Thank you. ya gaba da kawai shi ke nan aljanna yanzu tana kira mu Allah ka za su Allah ka za su Allah ka za su shi amma aljanna ki hakuri ka kan ki hakuri ka kan manzala ya ce komi abin da ya same ka kar bayan ku ya buri na ma na mutu a a ba a yi haka dan yace in kai wani mai mungun wani abu ne na Allah na ka ja kwana naka ko ka tuba in ko mai kyau ne na Allah ko ka kawo saboda haka kun ma goyi mu nemi mutuwa da duka ba aljanna ki hakuri muna so mu shiga ba ki hakuri dan mu raka mu raka ko mu samu bari gari bari wancan gaban yawa to shi ke nan kuma duk mu abin maganganu da kai in ka kawo zikirin haka to uku mun dauke shi abinda muka yi zunubi abinda ake dauke da zunubi duk abinda kai ka san kai ne da kurna ka kai to zai kawo maka matsala duk abin da kai kurin biya da kai ka san kai ne da kai kai ka tuna kan da kai ne kai ko akwai matsala akwai matsala to Allah ga mu samu Allah ga mu samu Allah ga mu samu Allah ga mu samu Allah mu salli ala sayyidina amin amin Thank you. yawa ko mun zo lokacin da za mu yi fatiya lokacin da muke mutane ke kiyaye kafan mu in ba zaman lafiya babu zancen maulidi babu zancen sallan masallaci mun gani da kiwa babu zancen karatu babu zancen komomi sai dai in an samu zaman lafiya tabbas mun gani da ji muke amma mu mun gani da ido Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye manyan mu Allah ya kiyaye shugaban mu na wajen hukuma wanda yake rike da mu wanda yake rike da addini wanda yake rike da zaman lafiya Shehu Ibrahim ya faɗa suka ce mutane ba san mulki ba sunan da suka ji in an ce mulki to wato a kiyaye shi ko da kafiri ne tsitsin a yi hankali a kiyaye mulki shi mulki in ya yi motsi ko abin da zai jayo muku zai fi karfin ku misalin sa mota ne kuka rauka ke nan babba an gano ko a cikin direba nawa ne ɗaya ne ko shi kenan ko da bayan abin jirgi ba kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya sai wannan direban ya samu wani kawai bai mata kwallo kai ya ya samu imani kwanan ya za ku yi za ku bari ya rama ya za za ku za ku za ku za ku bari ya rama ko za ku za ku kai kai yana gaskiya ba za ku bari ya rama shi ke kuna tafiya kuna tafiya kuma ya gani babba a cikin da kawai shi ma ku bari za ku bari alama a fassara biyu a ruwan bari ne ya fassara biya mulkin da ka gani wai kamar wata azumi ya wasu na cewa azumin gwamnati ya ke yi ma a'a ba haka ba ne sallah ma na gwamnati kake yi dalili in ba shi ba ka yi sallah sallah kuma akwai da wata a jafi a gani a za ta gani ka yi sallah daidai a za a gani ba azumin ba zaman ka wannan din ma in ba iko ba ka da zaman ma zancen maulidi kai ba kai ba ba ba ne kai zancen zuwa masallaci ka je imamu ya sa ku kabbara bai tashi ba wa ne kai gane ko ba gane ba ko Allah ya tsaya ya shugaban mu mun san ko da mun kama sunan ba duk abin da yake nema Allah ya bashi Allah ya taimake shi nauyin kanshi Allah ya iya mishi alhamdulillah Allah sa gama lafiya shi da mabiyansa duka kuskure mu moya su duka bawa dama bawa ne mu duka bayi ne kowa yana kuskure Allah ka ya haɗe mara kura-kura don mu nuna shugabannin mu wanda da muka sa gaba wajen su ne da wato Allah ya mallake musu wato mulkin kajon yana cewa shi yanzu sarki Allah ne ya ba ta wani sunan samari ya tsara mushi sunansa wannan sunan yake aiki in da yake ya bar shari'a ba in ka bi wani hanya ko da wancan maliki sai an samu wani matsala tare da kai an gane ko to shi ke nan alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye su abin da muke nema abin da muke so mu da su duka Allah ya mana abin da muke gudu mu da su duka Allah ya kiyaye mu dama su ma sun fada tun da san suna cewa a taimake mu da addu'a a taimake mu da addu'a a samu zaman lafiya a taimake mu da addu'a ka koro ke ka Allah Allah Allah Allah Allah ka ba mu zaman lafiya albarkacin manzon Allah albarkacin shehu tijari albarkacin shehu Ibrahim albarkacin wannan Qur'anin da muke karantawa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka wanke zukatan mu mu da magabata mu ko nawa ne fanni ka kar hankalin mu akan abin da kake so kai yarda ko mu so ko kar mu so Allah ka haɗa hankalin mu mu duka akan abin da ka so kai yarda haka kake so bila shi ma'ana yanzu ko in kun jamu ne wato hankalinku bai zo daidai ba kowa daidai yake in ku uku ne ma ni ma ina da ra'ayi kai ma ina kuna cewa jamu ne ba jamu ba ne kowa yana kai shi kale kale yake amma in hankalin ku zai zo daya to shi kenan nan ake samu ko biyu ne nan za a samu jamu Allah ya ko? Wai na jikin bane, wani nan ku zamna guri da rin Allah ke yana tun da duk a ra'ayin ta bambana ne zai kace kama. Taruwa mutum zai zama kwatuta. an gane ko to Allah ya ba mu albarkaci da Allah za mu ba shi da ya zama mun ci wakati a mana addu'a a mana abuwa ga shi
alhamdulillah mun iso wannan waje ne da jin labarin maulana shek malam suleiman ya iso wajen Allah ya sani mun zo ne don mu gaishe shi ba mu zo don mu ce wani abu ba kawai iya abin da zai yi magana a kansa shi ne shi maulana shek ya sule wato waɗannan gwalagwalai da yake ba mu wallahi ba za mu iya samun su ba a makaranta ba za mu iya samun su ba a hatta cikin littattafai to saboda haka abin takaici ma'anar shi ne a daidai wannan lokacin da yake jawabin nan ya kamata wa'ancan masu zikiri su zo su yi ladabi su saurari ne yake faɗa shi kowane yaba yana da lokacinsa zikiri wannan ko bayan ya koma ga idan za a yi shi aiko amma wannan fadakar wannan da yake yi ba zai yi a saurara bayan ya koma ga idan ba saboda haka masu shirya maulidi a su ya kamata su gyara wannan lamari ya kamata su gyara lokacin zakirai lokacin sha'irai lokacin masu wa'azi lokacin da malami mai wa'azi yake yi zakiran da sha'iran duk su zo su saurari abin da malam yake faɗa saboda shiriyar su yana cikin abin da malam din zai faɗa ne amma babu ladabi babu tawazu'i a ciki kaman ya sale da kanshi ya tabo mana a gaidan yana faɗakarwa a ce wasu sun ware a gefe suna yin zikiri wai ba zikirin bane baya da kyau ba lokacinsa bane ba lokacin yin zikirin bane to saboda haka yana ba da shawara kan Allah da annabi duk waɗanda za su shirya maulidi to wannan mu a gunmu yan tsare ka rashin ladabi ne ba duk wanda zai shirya maulidi ya kamata ya tsara abin lokacin da ake faɗakarwa kar ya yadda wasu su ware gefe suna zikiri wasu suna diwani a'a a ware wa zikirin lokaci a ware wa diwanin lokaci ina ba ta an gane ba wai a wannan gun kadai ba ma ina so a yi gyara ne zuwa gaba saboda na san matasa da shauƙin su kowa yana jin in ya bar wannan gun da Allah zai ji ya haɗa kai da abokanansa ya shirya maulidi saboda daɗin abubuwan da ya ji a harshen maulana shan suleiman ɗin saboda in za ka shirya maulidi an baka shawara lokacin zikiri daban lokacin diwani daban lokacin da malamai za su faɗakarwa shi ma ya kasance daban kuma babu lokaci kuma mun zo ne dama mu saurari ya malaminmu kuma mu gaishe shi abin da ya kawo mu ne illa iyaka wannan ta'alikin ma dan ana da bukata da shi shi ne ne ta'aliki a kai to Allah ya ba shi lafiya Allah ya kare mana shi tare da khalifan mu wanda da da lokaci wallahi shi khalifa kanshi din karatu ne eh wai ba aya za a ja muku ko hadisi bukhari muslim na sa'a shi kan kai shi kalifan karatu ne amma ba lokacin da za su ayi wannan bayani Allah ya ja mana da zamanin su Allah ya kare mana su Allah ya ba mu albarkacin su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko kuma abubuwan da ya faɗa shi dama shayantaka mutum ba shi bane yake na da kanshi ba haka nan ba ai to dai amma alhamdulillah duka addu'a ne duk abin da musulmi suka ma kyakkyawan da saka ce amin ka dace da addu'a amin amin da ko amin kamar yadda ya faɗa shekaran jiya mun yi magana manzo Allah ya zo wasu da'ira ga masu digiri makaratu ilimi da ya zo sai ya tsalle ke gudun masu zikiri ya wuce ba su wajen ilimi masu ilimi don shi ilimin ma zikirin ne amma su masu zikiri sun gama kawai shi ne suke karara su masu ilimi wai abin da suke so in ka tsaya ilimi da zikirin menene kake yi manzon na menene ne kan ka tsaya zikiri in ka je gidanka me za ka yi sai da matanka ya za ku yi sai da yaranka ya za a zikirin maka da wawa ciki za ka bari in ka bari menene su wannan ne masu ilimi suke yi me yake miki manzon Allah mu da gidana mutum musulmi ya je gidansa da yake yi tare da iyalinsa in zai aure wani iri ne in ya yi aikuwa yaya zai yi in zai yi kasuwanci yaya zai yi in zai yi noma yaya zai yi in zai yi kiwo yaya zai yi in lokaci kaza yaya zai yi shi ne suke kirantawa kawai shi kuma mai zikiri yana gani ya gama komi amma ba zai yanzu yana sama ba a taba shi amma ya zata wannan zai shafi kun ji shekan da iblisa a duniya shawarar da suke yi ce ibrahim an mutu shaitan in ya gani mutane suna zikiri sai ya zo gurin duniya ya ce shin dai abin da suke yi wannan ne ne wani abin nasu kowa yana wani abin sa kawai suna wani miye ne sai duniya ta ce a'a ka yi hakuri in sun gama zan kama wuyan nasu in ba ka yi abin da ka ga dama yanzu ba ta ba ba zunubi ba komi amma ba shari'a daga an bari ma wani yanzu ma zai saka shi kenan duniya kenan shedan yana yana jira yanzu in sun gama sai ya kama wuya ya ba shi duniya sai abin da kaga dama shi ne da gangan bai sani ba ya zamna kenan magana haka nan ko to shi kenan Allah ta gane su kuma zakirai sun ga zikiri abu ne ya fi komi a ba ta ba su amma dai su san in suka safta akwai aiki da zai jira ya shi ne bayanin da ya yi ya taimake shi haka yake yi ko ko da mutum sai zikirin su su kwana ba ruwan su amma yanzu suna sama dan mutum ba ya tambaya yanzu duniya nan duk abin da kake ba ba zai tsaya ba sai ya dawo komai maka ba guri kawai can sama sai ya dawo to za su zo yanzu suna sama ne sama da mu ne sama da mu wane mu mai zikiri haba amma zai safka in ya safka ya fara abin da zai kara shi kake haka ne kake ne ko insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh